نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان وتا عشرين دشدا وتا ربيع الأول شكرا تدبو دائرة تريف da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka wanda yau muna darasi na goma sha tara darasi na goma sha tara a cikin suratul baqara muna kuma kan aya ta ɗari da ashirin da shida za mu tashi insha Allah ta'ala a satin da ya wuce idan ba kuma ta ba mun tsaya ne a fadin Allah madaukakin sarki wa yadda Allah baita masabatan lin nasi wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل an tsakira bai ce da ta'ifin wal akifin wal mukhalifin anan muka ku to yau kuma za mu ci gaba da dai magana ɗin akan kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da allah madaukin sarki ke cewa da tsada ibrahimu rabbi ja'al hada baladan amina na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال رب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر نعم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا كتنا يا كأن محمد صلى الله عليه وسلم يا عند النبي إبراهيم وكتشوا رب جعل هذا wannan kalmar ta hada ko lafazi na hada yana nufin makka kenan rabbi ja'al hada baladan ya Allah ka sanya wannan gari na makka ko kuma hada yana nufin alharam kulluhu ya Allah ka sanya wannan harami na makka ko wannan gari na makka baladan aminan ka sanya shi ya zamanto wato gari za amnin ya amanu fihi ahlahu gari mai aminci wanda wanda suke zaune a cikin su za su samu cikin aminci za su samu aminci za su zauna cikin aminci babu tashin hankali ba fada ba hayaniya babu hargowa babu wannan ya kashe wannan ba wannan ya tsara wannan ba fashi ba ta'addanci ba tsallaka gida ba sace mota ba sace baba shi ne ballon da tsarin ai ba a yi a maka kwana yi ba a yi inda za ka ajiye wata ka ta kwana sau nawa da makullinta a kunne tana ki a buɗe ko sati nawa za ta yi ba wanda zai ɗauka saboda in ka sata ma ba za ta sati ba kafin ka je nan da nan da gane ka ba wanda yake hawa wanda motar da ba tashi ba in ku tsotsori ya sa ka hawa motar da ba taka ba aka zo bincike aka gane to zancen ka zaka zaka dan na koda duk wanda yana cikin aminci mutum zai cika motarsa da da da biliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi bai da matsala ya zuba su abu ya fita daga gidansa karfe uku na dare ya tafi duk inda zai tafi cikin mamlaka bai da hauri ba wanda zai tsare shi babu dan fashi ba san dan fashi ba a yanzu din duk da abubuwa sun lalace ba a fashi ba a sata ba a haura gida shine baladan amina kaga addu'a annabi ibrahim ko kuma babu hayaniya ba ka ji a hargowa da tashin hankali yau ana rikici a can ruhu an gudu an rasa inda za a sa kai babu wannan wannan addu'a ce ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam rabbi ja'al hada baladan amina mu ma san da kasar mu ta zaman to kasa ce mai aminci da zaman lafiya Allah ka raba mu da tashin hankali da fitintunu na kabilanci ko na addini ko na makamancin wannan rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu ya Allah ka azurta iyalan wannan gari ma'ana mazauna wannan gari minas samarati daga 'ya'yan itatuwa saboda abin da yasa annabi Ibrahim ya wannan addu'a li'annahu kana biwadin ghairi zi zar'a yana zaune ne a wadi wanda yake ba mai tsiro ba wuri ne sahara busasshen wuri daidai kuma za ka rika ganin bishiya kuma yanzu din a makka za ka sha yawo ba zo bishiya ba da wahala sai dai wanda aka dasa ta ake ta bata ruwa amma bishiya da Allah ya tsiro da ita dai ta tsara tana sai dai ka tafi can hanyar su arafa sannan can cikin daji su ma za gan su sai an yi musu bayi galiban babu saboda guri ne wajin ne gairi zizarra ba wuri ne mai tsiro ba ba a ruwa to a wurin a shekara fa an musu ruwa sai a yi sau ɗaya ko sau biyu shi ma kuma kaɗan wannan sau ɗaya sau biyu suke tarwar ruwa a yi musu sau ɗaya sau biyu kuka nan yanzu in an ta mana shi ma sai mun fara allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر to wannan shi ne haka kuma Allah ga dama ya ajiye wurin ruwan sama dai ba a yi amma kuma sun kuma su ruwan jin daɗi ko ana muku ruwan za a muku ruwan ku noma ku ɗiba ku kai musu in kun kai musu ma sai sun tace sun gani lemo nan an kai shi sai likita ya duba lafiyar sa kafin a shiga da shi kasan mamlaka lemo za a zo ana sai da shi ga da da sika a jiki lemo da sika ba ko ku yanzu a wulbayar ake tura shi ko ba ka bane to wanda shine wanzu qala min samarat kuma babu dan itacen da babu duk wani dan itace da kake ji ana yin sa a duniya in ka je maka za ka shi insha Allah Allah ya ba su wani abun ma ka ganshi ma sai ka ce me wannan yanzu wani abun ana noma shi a Najeriya mu ba ma cin sa a Najeriya amma can ana kai mu ya fi karfin mu ina fata ana fahimta ayaba ko in ka ganta yadda ka taro ba haka kima kima a wannan tumatir ba ka ga ana sayar da tumatir fasashe ba duk tumatir ka je duk inda ake sayar da tumatir a mamlaka in dai tumatir ya fashe to ya expire mu ko yanzu ma suke tafiya da tumatir akwai wanda suke sama wannan gwajabin ma na zuba ma lafiya sai hada ma da gwajabin wai shine wai albarkar tumatir ka gani mu da aka zo addu'ar ba hada da yan Najeriya ba babu wace warzuq alahu min samarati man amana minhum billahi amma annabi Ibrahim da yazo sai ce ya Allah wanda suka yi imani kawai da Allah daga cikin su wal yawmil akhir da ranar karshe kaga bai roƙa wa kafirai ba kuma amma a wannan lokacin akwai kafirai a wurin to shine Allah yake cewa qala wa man kafara har ma da wanda ya butulce din ya kafirce wa Allah wa man kafara da ma wanda ya kafirce fa umatti'uhu qalila zan jiyar da shi dadi qalilan amma fa jin dadi ne karami yani sa'azul kafira aidan qalilan ila muntaha ajalihi zan azurta kafirin shi ma in jiyar da shi dadi kadan zuwa ƙarshen ajalinsa wa zalika anna Allah ta'ala wa'adar rizqa lil khalqi saboda Allah yayi alkawarin arziki ga dukkan halitta gabaki daya kafatan mu'minuhum wa kafirun da mu'minin su kafirin su Allah da ya zo saukar da dukiya bai ce mu'mine kadai na duniya zai ba ba sannan kuma bai ce kafirai kadai zai ba ba kawai kan mai uwa da wabi ne duk wanda Allah ya sa ya dace zai samu kun fahimta sai ga mutum kafiri ne malam yana zagin Allah yana Yesu almasihu ba ruwansa da sallah ba ruwansa da zakka amma Allah ya bashi kuɗi malam subhanallah da haka ba da kuɗi da dukiya ba shi ke nuna cewa Allah yana son ka ba ka fahimta yayin da Allah ya tara maka dukiya ya tara ma arziki baya nuna cewa ya fi son ka akan kowa kamar yadda riwaya ta zo Allah yana faɗa cewa ba wai ina ba da dukiya bane ga wanda na ba wa dan na fi son sa akan sauran halitta da haka ne da manzon Allah an tara masa dukiya fiye da fanta ba sama amma da mala'ika jibril ya zo ya ce shi ya rasulullah ga dutsen uhud mayar maka da shi zinari da azurfa kawai a da shi kuɗi ne zalla duk lokacin da ka tashi bukata ka je ka ɗebo kawai wannan masallacin naka mu gina ma shi a cire wannan rumfa da take yoyo annabi ya ce a'a yana matsayin annabin Allah zai yi wata a biyu injina na Aisha ba a kora wuta a gidansa ba babu ba sai an samu ruwa za a shiga kicin to wata biyu ko kicin ɗin ma matan ba su je ba aka tambayi na Aisha aka ce da me kuke rayuwa tace cike cewa illa al-aswadain sai abubuwa guda biyu da dabino da ruwa sai mu yi wata biyu a gidan annabi babu abin da muke ci sai dabino sai ruwa yace in na samu in yi wa Allah godiya in ci in ban samu ba kuma in tuno da Allah in je in ta addu'a Allah ya bani yunwa ne annabi ya shata kuma amma duk da haka su abu hurairah suna nan a kofar gida suna jira in an dan samu kuma mai kon musu loma daya ahlus suffa kenan akwai sabban da la ma'awa lahum wa la mabita wa la ahla wa la mala wa la usra ba su da gida ba su da iyali ba su da dangi ba su da kowa ba komai a gidan annabi suke jira suke Allah annabin an dan kawo sai mai kon musu in an kawo sadaka gidan manzo Allah shi baya cin sadaka sai ya fito da shi sai ya ba su da aka ce rayuwa su ne ake ce da su ahlus suffa wata ran insha Allah za mu yi da bayani da tarihi akan ahlus suffa saboda sufaye suna cewa sufaye kamar suna so su samu asali ne da wadancan wanda babu alaka tsakanin su inda ka san ba alaka tsakanin sama da ƙasa ina fata da bayyana yawwa to su Abu Hurairah kenan sai zo ya zauna shi ma ana cikin yunwa babu wanda Allah ya ta kaiwa da komowa babu sai dai a rubuta musu hakuri kawai su yi shi to haka Allah ga dama kuma yanzu ga shi dai sun yi rayuwar sun tafi in ma an ji daɗin ma dai an tafi in ma ba a ji daɗin ba ma dai an tafi da ni da kai ma wata rana za mu tafi kaga wannan wurin da kake ganin sa kaga wannan masallacin da kake ganin sa in dai ba da kai za a naɗe duniya ba dole wata ran fa babu kai za a yi sallah cikin sa ka yi da wannan in dai ba dai da kai za ka yi ta zama har duniya ta tashi ba ko akwai lokacin da za a zo an yi ka da kamata sallah baka nan akwai lokacin da ladani zai zo bude masallaci kira sallah baka nan kana kabari dukan mu gabaki ɗaya ina kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram haka duniya take yanzu na ai kun ga duk samari ne matasa ne dattawan mu kaɗan ne a ciki to mu ma za mu zo duk mu zama dattawa da furfura gajiya gajiya gajiya wannan ya mutu ɗaya ya mutu wancan ya tafi wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya dawo ana mutuwa ana haihuwa ana mutuwa ana haihuwa yanzu ƴaƴanmu suna tasowa kuma ƙannanmu suna tasowa su ma suna zuwa mu kuma muna tafiya muna tafiya muna tafiya haka duniya take shi yasa yana da kyau mutum ya zauna cikin shiri kar ka yarda ka zauna a wannan duniyar ba tare da kayi wa kanka kimfi ba kullum da istighfarin ka kana yi salatin annabin ka kana yi sallolin ka na nafilfili kana yi azumin nafila kana yi karatun alqur'ani na wurdi da ka saba kana yi sadaka kana yi gyara zuciya kana yi lazimtan gurin karatu da gurin ibada kana yi har in Allah ya kawo maka mutuwar ta dauke ka daidai amma duk wanda ya kuskure ya rungumi duniya to wallahi in ka rungumi duniya za ta wance kalan da jefar da mutane take Allah ya kiyaye saboda ba wanda ya taba tafiya kabari da duniyarsa ko akwai ya ce har ma wanda kafirin ne za mu azurta shi amma rayuwar duniyarsa iya rayuwarsa kaɗan saboda Allah ya kaddara arziki za a same shi da mumini da kafiri amma samu ne na kaɗan me yasa yace qalilan fa umatti'uhu qalilan saboda duk gaba ɗaya rayuwar duniya dukanta kalilan ce kaɗan ne mata'ar duniya kale sun ma'asarruhu ila azabin nan Allah ce sun ma'ulji'uhu fil akhira zan tura shi shine asarruhu zan sa shi dole kuma ya shiga gidan wuta Allah kiyaye mu azaba ta wuta wa bi'sal masir tir da makoma ta wutar jahannama makoma in ta kasance jahannama ne ta munana المصير المرجع يصير إليه Allah wadarai da makoma da shi kafiri zai koma zuwa gare ta to anan gurin idan kullum annabi Ibrahim ya yi addu'a cewa Allah ya azurta mutanen garin Makka da ‘ya'yan itatuwa ya faɗa a cikin wata aya ɗin cewa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun fatiku shine warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا الله نا أجي ذريتا biwadin ghairi zai zarra a wani kwari wanda ba mai tsiro ba babu itatuwa inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana ya ubangijin mu li yuqimu salah babban abin da yasa na ajiye su anan shine dan su da sallah ya salamu Allah ya salamu waɗannan zuriyar fa da ajiye ma su ne asalin samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi Isma'il ne ya ajiye da Hajara mahaifiyarsa ya zo ya ɗauke su ya ajiye su ya tafi da ita kuma saratu ɗaya matar ajiye su a nan gurin da zai yi kafin ya je ya dawo ya tarar da hajara ta rasu annabi ismail ya auri wata mace cikin jirhumawa kamar yadda makaranta satin da ya wuce suka fara hayayyafa har ya zo ya rabu da ita ya ƙara auren wata to shine ya ta hayayyafa ya ta hayayyafa har aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine inni askantu min durriyati wannan zurriyar din ai su annabi Muhammad ne ai tsatson annabi Muhammad ne kaji asalin zuwan manzon Allah makka kenan bi wadin ghairi di zar'a inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilaihim wannan shine dalilin da yasa mutane suke kwaɗayin zuwa makka dan annabi Ibrahim yayi addu'a ya Allah ka sanya af'idatan min an-nas zukata na mutane tahwi ilaihim za su rinka wato a shauƙin su rinka zuwa gurin waɗannan mutane su rinka zuwa wannan gari na makka su rinka zuwa ibada saboda wuri ne na sallah wuri ne na ambatan Allah bayan wannan ya Allah warzuqu min samarati la'allahum yashkurun ya Allah ka arzuta su da yayin itatuwa sai dace da wannan aya din ta cikin suratul baqara wacce tana cikin suratul ibrahim wannan kuma cikin suratul baqara ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر كاجكو اسماعيل واسحاق godiya tabbata ga Allah da ya bani bayan girma ya same ni ya bani annabi isma'il dana wa ishaq da annabi ishaq inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب yayi addu'a yake rabbi ja'alni muqimat sala ya Allah ka sanya ni da zuriyata mu zamanto masu tsayar da sallah yasa manzo Allah ya rayuwa mai tsayar da sallah alqur'anin manzo Allah ya zo ya bayani a aqimus salata wa atu zakata aqimus salata wa atu zakata kaga wannan ya dace da addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ina fatan dai insha Allah mu ana ayata to malam sai Allah kuma ya ce mi وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نعم إنك أنت السميع العليم Allah madaukin sarki a cikin wannan aya din ya Annabi Ibrahim ya roki Allah ya sanya wannan gari ya zama mai aminci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa hadisi Imam Bukhari da Muslim inna makkata Allah Allah wa lam yuharrim nas lalle makka Allah ne ya mata alfarma ya ba ta tsaro da kariya fala yahillu li imri'in bi halatta ga mutumin da yu'minu billahi wal yawmil akhir da ya imani da Allah kuma ya imani da ranar ƙarshe an yasfika biha jamal ya zubar da jini a makka ba a zuwa aje a yi ta'addanci ana zubar da jini a makka haramu alaikum wala ya abu da biha shajara ba a cizge bishiya a makka haramu ne bishiya ka same ta ka sare ba a ka sare ta ko ka cire ta gaba ɗaya ba a yi malamai sun yi sabani wace bishiyar wasu suka ce banda sun ul'adami banda wanda dan adam ne ya dasa ta wanda dan adam ne ya dasa ta a iya cire ta amma wanda aka ganta haka Allah ya sa ta ba ba ta dace ba ba a cire ta a batta to sun yi ta maganganu da yawa sun ce maslaha da rayuwa yau da gobe akwai wasu wuraren da ana buƙatar a yi hanya wani gurin ana buƙatar a yi gini da haka za a cire in dai da buƙata to a iya cirewa inda buƙata a iya cirewa amma haka kawai a je a ci sare bishiyoyi a a harami na maka ba halatta ba ina fata ana fahimta yawwa manzo Allah yake cewa fa in ahadun tara khasa likitan sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani mutum ya nemi ya sanya rukusa ko ya kafa hujja da cewa manzon Allah ai yayi jihadi yayi yaki a cikin garin Makka kuma an ce ta zama mai alfarma yayi amfani da wannan faqulu inna Allah ta'ala kad azina li rasulihi ku gaya masa ai Allah ne ya izini wa manzon Allah a wannan lokacin Allah shi mai da Makka mai alfarma kuma shine yayi wa manzon Allah din izini yayi jihadi a ciki walam ya'zallakum amma ku ai ba muku izini ba wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar manzo Allah ce ni ma din wani dan lokaci ne kawai aka yi min izini ba koyaushe ba sun ma'adat hurmatu wal yau ka hurmatu hadin amsi annabi ya ce shine alfarmar ta kuma ta dawo yau kamar yadda alfarmar da take jiya mana iya dan wani lokaci ne kai dai Allah ya masa izini ka shiga kai yakin kai ma daga nan kanka sake an hana shi wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar thumma adat hurmatu wal yau ka hurmatu hadin amsi wal yuballighu shahid al ghaib wanda yake nan ya sanar da wanda baya kaga wannan dai yana nuna cewa gari ne mai alfarma ko mai matsayi shi ma manzon Allah kuma ya kare alfarmar Makka wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ka tuna yayin da annabi ibrahimu ya daga wato foundation shine alqawa'id asasi foundation na ginin albaita ɗakin Allah wa isma'ilu da shi da annabi isma'il alaihi salatu wassalam ka tuna yayin da annabi ibrahim da annabi Ismaila suka dasa tubalin gina ɗakin Allah rabbana taqabbal minna suna cewa rabbana ubangijin mu taqabbal minna wannan ayatin akwai wani akwai izmari mana wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa isma'ila wa yaqulani rabbana taqabbal minna bina'ana shine izmari mana suna cewa ya Allah ka karbi ginin nan namu da muke yi ka sa dan kai muka yi kuma ka ba mu ladansa innaka anta sami'ul alim lalle Allah kai ne mai ji sami'un li du'a'ina kana jin addu'ar mu da muke yi alimun bi bina'ina kuma kai masani ne dangane da wannan gini da muke yi rabbana baka karanta ba ko ko ka karanta eh to kun ga yanzu wannan gurin addu'a ce annabi Isma'il annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake yi da shi da ɗansa Ismailu cewa Allah karba mana a nan gurin malamai suke cewa ayat ta nuna mana ashe da annabi Ibrahim da annabi Ismail su ne suka gina ɗakin Ka'aba akwai sabanin malamai can shin akan cewa wane ne ya fara gina ɗakin Ka'aba magana ta farko aka ce mala'iku ne suka fara ginawa kafin komai mala'iku suka fara ginawa wasu kuma suka ce a'a annabi Adam ne ka san annabi adam kuma shine asali da ko cikin annabawan ma gaba daya aka ce to tun zamanin annabi adam akwai wannan alama na ɗakin Allah din annabi adam da ya fara ginawa kamar yadda imamu qurtubi ya faɗa amma malamai wasu suka ce wannan din akwai akwai nau'i na za'af akan wannan riwaya din um, wasu kuma suka ce annabi shisu ne annabi shisu wasu akwai shisu shi ne bawashi yake cewa shi tu ai ba shi tu ba ne shi su ne da haka duk wanda yake da suna shi tu yana ba shi shawara ya kara da s a ciki shi su ne ya cire t din ya sa s shi su sha sa ya shu su shi su an gane ko shi annabi shi to wasu sun ce shi maganganu dai da yawa a nan gurin ayat ta nuna mana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi gina abinda da suke faɗa shi maganar gina shi a ɗaga shi ya fito fili har wanda wannan qur'ani yake bayani a kai annabi ibrahim ne da annabi isma'il shi da ɗan shi su kuma allah ne ya musu wa'ayi shi annabi ibrahim za mu zo mu karanta a hadisi allah ne ya umarce shi ce ka je wuri kaza daidai wuri kaza ka gina masa shine ya taho ɗin ya zo don ya gina masa to a nan muhalli shahid abinda nake so mu fitar a nan shi ne ku duba malam bauta suke na ubangiji Allah ne ya umarce su amma suna gina dan yana tura tubali yana miƙa wa uban ɗan shine isma'ilu yana miƙa wa baban ibrahim amma suna yi suna cewa rabbana taqabbal rabbana taqabbal tsakaninka da Allah sau nawa ne ka zo kai ibada kana ibada kana gama kuma kana ce Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba yanzu wannan ba karatu muke yi ba ai kaga ibada muke muna neman lada ne ya kamata mu rinka addu'a ya Allah ka amsa mana ya Allah wannan zama da muke na awa ɗaya da wani abu ya Allah ya Allah ka sa shi cikin mizanin kyawawan mu kuma ya Allah idan mun je kabari ka nuna mana wannan hasken ka nuna mana shi kamar a mafarki mu gan shi gashi ne ya mana amfani da Allah ka sa ba zaman banza muke yi ba idan ka tashi kai sallah da daddare kana gamawa ka daga hannu ka ce ya Allah ka san ina da rauni ban cika ruku'i ba ban cika sujjada ba karatun ma ban yi shi daidai wa yanda kake so ya Allah ga rauni imani ga sakaci ga ci da baya ya Allah ba dan halina ba ka dan karbi wannan ibadar da ne haka bayin Allah suke in azumi kai na nafila kai addu'a ya Allah ka amsa ya Allah idan na yi don mutane su yabe ni ya Allah in na yi ne don mutane su ce ina yi duk abin da mutum ya yi ya yi ƙoƙari ya sa wato tsammanin wasu su san yana yi ko wasu su yabe shi akan wannan abin yana yi to wannan fa babu rabon Allah a ciki ya zama rabon ɗan adam to me yake kawar da wannan addu'a roƙon Allah ka ce ya Allah ni ɗan adam ne ka halicci zuciyata tana son yabo ka halicci zuciyata tana son a san ina yi amma ya Allah wannan datti ne na zuciya ya Allah madaukin sarki ka yafe mu ka sa gobe kan na maimaita bayan Allah na gari su ne duk da mutum ya kwanta da daddare akan gadon shimfidarsa sai ya rigingine daga kan sai kalli sama ya duba yau tun da asubahin Allah wani aiki ya yi na ibada ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya irga sai ce ya Allah waɗannan ayyuka da na ibada ba wayo na yasa na yi ba da taufikinka da dacewar ka nayi ya Allah ina so ka karba Allah ka amsa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka sa gobe ne sama da haka sai ko mutum ya tuno ayyukan da na laifi yayi kaza barna yayi kaza tabargaza yayi kaza sabon Allah yayi kaza kaza yayi kaza kaza sai ya tuno wannan ce ya ubangiji shedan ya fi ƙarfi na yarin jaye na aikata waɗannan munanan ayyuka Allah ka tarfa wa gari na nono ka yafe mu wannan zunubi ya Allah gani a wannan gado wata ila in tashi wata ila ba zan tashi ba fata na ya Allah kada ka kai ni lahira ina tattare da wannan kazanta a tare da ni wannan shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ku hisabi kowa yana iya wa kansa hisabi da daddare a gida bayan mutum kawai ya zauna da kasan an ajiye karmani ba baya motsi baya tunanin me yayi mai kuɗi idan yana neman kuɗi yana yana lissafi duk bayan wata biyu uku yana zuwa shagonsa yana lissafi ko yana zuwa yana karban balance account ɗinsa a bankuna da ya tara kuɗi ko filayensa da yake da shi yana zuwa yana ziyara yana duba motocinsa na haya yana tattaunawa da direbobi yana jini aka samu kamfanoninsa yana yi to aikin da kake yi kuma baka bibiyan su Allah ya karba ko bai karba ba da haka a kiyaye ku rinka addu'a mu rinka roƙon Allah rabbana taqabbal minna ya Allah ya Allah madaukin sarki ka amsa mana innaka anta as-sami'ul alim ya Allah kai ne mai ji kuma kai ne mai ilimi akan wannan hadisi ya tabbata daga riwayar Imam Bukhari da Isnadi mai kyau daga Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yadda annabi Ibrahim yake cewa annabi Ismail ya Ismail inna Allah amarani bi amri ya kai ɗana Ismail Allah ya umarce ni da wani umarni sai annabi Ismail ya ce da shi fasna ma amaraka rabbuk ya babana ka aikata abin da ubangiji kai umarce ka qala wa tu'inuni annabi Ibrahim ya ce zaka taimake ni qala wa u'inak zan taimake ka qala fa inna Allah amarani an abniya hauna baita annabi ibrahim ya ce ya isma'il allah ya umarce ni in gina masa a wannan gurin in gina masa daki a wannan gurin kakka manta dakin allah din nan fa shine tsakiyar duniya wasatul duniya da zaka auna da tek daga nan gurin zuwa karshen gabas daga nan gurin zuwa karshen kudu daga nan gurin zuwa karshen arewa zuwa karshen yamma measurement din da zai baka iri ɗaya meters ne iri ɗaya Allah da hikimarsa sai ya ce a yi masa ɗakinsa a tsakiyar duniya ba wai ɗakin da zai je kwana ba kakaita wani dan uwan mu fulata ne an je ana dawafi shi da aka ce mai ɗakin Allah ne ya ɗauka Allah yana ciki subhanallah suna zagayawa da da da, da dan uwansa afwan eh za su mana dariya ko sun yi shiru ko ta shi ke za ka ce na boye ilimi karatu ne biyu ta kanku suna zagayawa da dan uwan sai yake ce masa wai yana yana masa rada yana ce yanzu gogan yana ciki fa ko wala wala wata Allah ka ji wannan magana wai wai wai gogan wai yana ciki ma'ana Allah ne gogan kaga wannan jahilci ne ba ki to da aka ce ɗakin Allah ba wai ana nufin ɗakinsa na kwana ba Allah ya fi ƙarfin wani guri ya ɗauke shi da yawa fa akwai masu irin wannan da aka ce ɗakin Allah wani fa in ba karatu ne zo fa sai ya ɗauka kamar ɗakinsa ɗin ne ina fata ana fahimta to ai duniyar ma gaba ɗaya ta Allah ne masallacin da ma ba na Allah ba ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada baitullah ɗakin Allah ko ba haka bane ba yawwa sai ce to Allah ya ce in gina masa ɗaki a fulani sai ya yi mawa hakuri da yau sai mu yi wa juna hakuri ko ya ce to sai shi annabi ibrahim a wannan lokacin sai nuna wa annabi ismail wani tarin ƙasa ya ce daidai wannan wurin a nan ne Allah ce in gina masa kaga wahayi ne kenan kenan iya kewayen wannan ɗakin ka'aba da ka gani da wahayi ne ina fata ana fahimta to shi yasa wasu malaman suka ce mala'iku ne suka fara tona foundation din shakin wurin mala'iku ne shi yasa wasu suka ce mala'iku ne suka fara ginawa waye nuna masa wurin mala'iku ne suka nuna masa iya kewayen nan ne su kuma waye gaya musu Allah ne yake ga iya gurin da ai malam yana da kyau ka je wannan wurin kana zuwa da ka hango ta za ka tabbatar lalle wannan ita ce ka abata da a hoto kake ganin ta da ka ganta kuma sai ka ji wani abu a ranka da kun zo za ku rabu kuma sai ka ji wani abu a ranka kuma Allah kai mu to shikenan a wannan wuri ne suka zo kawai sai suka fara to kwaba ƙasa annabi ibrahim ya zo shine maginan ba wani ma'imma ma'aikaci da aka ɗauko su ne su su biyu annabin Allah yana gini kamar yadda manzo Allah da ya je madina da kansa ake miƙa mai tubali yana ginawa yasa ya kamata duk matsayin mutum da girmansa ya kamata wasu ayyukan a rinka ganin shi ma da hannunsa ba kawai mutum ya tara kayan rawani ya zauna kullum zai umarni ba a kai ma ka rinka fitowa gaskiya ne ko in malintarka duk wani abun in za a yi a ganka za mu yi aikin gayya na masallaci za mu share masallaci ko za mu nome masallaci liman wata ran shi ma ya fito mu ga ya ɗauki farsan shi ya ɗan sunkuya ko ba ka bane ba za mu tona foundation ɗin masallaci wanda yanzu yawanci mutane ba su fiye wannan abu ba duk ga wannan da ma'aikata da waye da komai in za mu gina masallaci wai kowa sai zauna wai ana neman taimako a nemo karfin da za su tona foundation ne wani karfi ga mu wallahi tallahi malam kowa a ce zai nemo diga kawai mu samu wani wanda ya iya zane a cikin mu ya zana mana shata mana iya ina wuce so rami ko daga nan har iya du za mu iya tona shi ko ba ka bane ba yanzu ku dan Allah yanda kuke dinnan idan mun ce za mu gina makaranta a nan gurin mun ce za mu tona foundation gobe ba za ku ɗebo duboki ku zo mu naɗe ba za mu iya yi to da irin wannan yan uwa ahlus sunna da waɗanda suke gine-gine da suna wannan da sun takaita kansu kashe kuɗi wai sai ga an samu kuɗin bunan siminti an samu yashi wai wai wai an rasa wai kuɗin foundation yau ga masu foundation ana sallah da su ga masu foundation ana sallah da su kwaman nomi yanzu wani masallacin fa noma ne za a yi za a nomi wai a ce wai a je a nemo manoma a nomi a biya su ba wani abin nan mu ma mu ɗebo farsajin mu sun kuya mu yi manzo Allah da aka zo gina masallacin sa ba cewa yayi a je a nemo mijina su zo su yi ba su da kansu suke ya kamata mu rinka tuno da tarihi mu rinka irin wannan ba laifi bane dan mun ba da kuɗi din yanzu a cikin mu akwai birkiloli ko sai mu samu ƙwararren injiniya wanda zai rinka supervising din su ni ba zan yi gini ba tunda ban iya gini ba amma a cikin ku akwai magina kowa ya zo ya gwada basirar sa a masallacin nan ku kuma injiniyoyi da muke tare da ku kuma ku zo gwada basirar ku ba wani wani wani labor za mu dauko muna bashi 400 ko 500 siminti za mu iya kwaba shi ko shakka babu za a iya zuba mana shi a faranti mu ɗauka ko ba zai ɗauku ba zai ɗauku ba abin da zai hana shi saukuwa sai mu zo mu mu ɗiba mu yi komai da komai lami lafiya ina fata ana fahimta to da a ce ana yi haka da mun takaita wa kanmu abubuwa da yawa amma sai mu zauna mu shantake malam a mu kasa yi wa addinin Allah aiki yanzu wasu garurrukan suna noma a gonaki na masallaci dabarar suke shine kawai zuwa da an zo a karatu a ce jama'a gobe akwai aiki a gonar masallaci ko ya fito komin alhajinka komin kudinka wani malamin ya zo sai ce ba ma san kudinka mu ganka da kanka ka zo ka dan taba mana ko kun ya bi ne sai ka ba mu kudin bare mu ko ya sun koya aje a zuba a gari ko wallahi da wannan da yayi kuma da yayi an samu ukuwa islamiyya yan uwantaka wannan shine zai sa ni ban dauki duniyar komai ba kai ma baka dauke ta komai ba sai ga mutum ya tafi ya bar tarihi mai kyau amma girman kai da jiji da kai da nuna cewa ni ne a duk abin da mutum ya fi cikin ƙasar nan za a dauke shi a jewa shi me a ciki babu wani abu a ciki Allah ya mana mai kyau kun fahimci wannan suka shirya mana suna kwaba ƙasa annabi Ibrahim ya hau kan gini Ismail yana jefo mashi suna yin wannan suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim har sai da suka kewaye gaba ki daya in sun yi kewaye suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim shine fa abin da ake yi ana jefa tubalin ana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim da haka suke gina wannan daki kaga wannan yana nuna mana wato irin tawazu'u da kankan da kai na annabawan Allah kun fahimci wannan to yayin da gini ne ya tsawo sai ta kai ga annabi Ibrahim sai ya taka dutse idan ya taka shi saboda ginin ya yi tsawo sai ya taka shi sai a jefo masa tubali sannan sai ya makala to wannan dutsen da yake taka shine aka samu maqamu ibrahim ma'ana inda annabi ibrahim ya tsaya aka dutsen ya gurbi saboda yawan tsaya wanda yake akai sai aka gurbin kafan annabi ibrahim inda yake tsayawa shine yazo ya zama mana abin tarihi wa takhidu min maqami ibrahim musalla ina fata ana fahimta to wannan kenan bayan wannan gini na annabi ibrahim da annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya shuɗe shekaru da dama sun shuɗe an samu canje-canje da dama har ita kanta ka'aba ɗin riwayoyin sun tabbatar akwai lokacin da ta yi gobara akwai lokacin da ruwa ya lokacin ya ta gaba ɗaya ta rushe akwai lokacin da abubuwa da suka faru ta rushe da haka da aka zo sun sake ginawa to ba a da ita kamar yadda annabi ibrahim da annabi isma'il suka gina ba akwai lokacin da aka zo ana gina ɗakin kaba ɗin a a a manzon Allah lokacin yana da shekara talatin da biyar a a rayuwarsa shawa sun daɗa jaddada ɗakin gina ɗakin kaba amma gaskiya ba su gina shi kamar yadda annabi ibrahim ya gina ba abin da ya faru kuma shine wato talauci ya hana su ba kuɗi ɗakin ya rushe amma babu kuɗin da za a iya gina shi gaba ke yanzu kamar misalin muna son mu gina masallacin nan amma ba mu da halin da za mu ɗauki kwas ɗin ginin gaba ki ɗaya kawai sai a ba da shawara a to a ɗan yanke rabin su kawai a gina to haka suka yi kuma abin mamaki da suka zo za su jaddada ginin cewa suka yi ya kuta na shawa duk wanda ya san yana da kuɗin haram to kai ya zai kawo mana taimako mu gina wannan ɗakin wanda duk zai kawo mana taimako wajen gina ɗakin Allah ka duba musulmi bane ba amma sun yi ɗakin Allah ne kuma za su gina shi kuma sun yarda wurin Allah ba a gina shi da kuɗin haram duk wanda zai ainihin wato ba mu taimako ya je ya nemo halak malak ya kawo mana sai mai gina da shi da haka nan halal din kaɗan ne ya samu ko sai su gina ɗakin akan haka muku yanzu kaga idan mun zo neman taimako har gurin arna ma ake zuwa ana neman taimako wasu zan ci a ce joseph ka ba da sisi mai lallai za a gina masallaci za a yi bada sai ya ɗauka ya bayar kuma a karba ko a je gurin mutum an san maciyin haram ne wani bawan Allah ne shi da kansa yake faɗa cewa shi kuɗinsa fa na haram ne yake cewa ku malamai kuna wa'azi kuna cewa haramun ne satan kuɗin gwamnati yace to gaskiya kuɗi na sata kuɗin gwamnati ne wannan muke sata muke muke da shi amma in kuna son taimakon nan gashi zan ba to a lokacin sai a kife rauna kar a karba ya ba da dubu hamsin a yi shekara biyar ana masa addu'a kullum an zo wa hadisi an kira shi dubu hamsin kawai ya bayar ba haka wani yake faɗa zo ba da taimako yake ce dan uwansa kai kaka ba su da yawa ce wannan malaman ustazan ba san muhimmancin kuɗi ba dubu ɗari biyar ka ɗauki dubu ɗari biyar ka ba su shi me kake za su je su ballaga za su suna abban za in ka ba su dubu hamsin wallahi sai sun shekara biyar suna ma addu'a kullum an sallar juma'a sai an ce ai ma addu'a a dubu hamsin kawai yaushe za ka ba da ɗari biyar Allah wane Allah kuwa yanzu haka aka mai da malamai ko limamai ku ba ku san kimar kuɗi ba akan ɗan dubu kaɗan za a daɗe ana ma addu'a kuma shi ya yarda da addu'a to kaga mu yanzu abin da zamu ce iya abin da ka bayar iya addu'a da zamu ma ko kuma in ka ba mu hamsin za mu maka addu'ar hamsin gaskiya in ka ba mu dubu ɗari biyar za mu daɗe muna ma addu'a iya lokacin dubu ɗari biyar na in ta ƙare sai mu dakata kuma sai gari da garuwa shi ne maganin ku ko ba ka bane ba tunda kun gano mu mu ma mun gano ku wannan wannan wahayin marowata ke wato shi a tunaninsa yau ya ɗauka ya bawa ɗin ya bawa liman ne ko ya bawa malam ya manta Allah yake bayarwa man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau فيضاعفه له أضعافا كثيرة Allah zai ninninka masa idan ya zo biyarsa wannan rancen malam idan ka ɗauki naira biyar ka bayar a masallaci wallahi ba limami ka bawa ba ladan ka bawa ba malami ka bawa ba Allah ka bawa sai ka shirya ga Allah yana cewa ba ni za ka bi kunyar ka bashi da yawa ko ka bashi kaɗan yanzu wannan ginin nawaye duk garin nan ba wanda ya zo ce wannan ginin nashi babu shi nawaye ne na Allah ne wannan ɗakin nawaye ne da ni da kai duk tafiya za mu yi bashi masu aƙida irin tamu su ne za su tabbata a ciki ko ba ka bane ba ashe ba na wani mutum guda ɗaya bane yayin da ka zo ka kawo taimako ka ainihin ba da taimako a gurin nan ya ginu ka ba wa Allah ne yanzu idan kun lura da masallacin nan muna cikin duhu wutan nan fa sai dai a kunna wasu kwaikwaye a kunna wasu a waje a kashe wasu saboda ne ba mu da inji injin da ake da shi ba zai iya daukan waɗannan kwaikwayen ba mutuwa su ko sati da biyu da wuce kun ga alama dunan gaba ɗaya mu kasa sayan injin da za mu ajiye a nan masallacin a nan karatun alkur'ani saboda Allah ba wani yanzu a gidansa yana da standby standby guda uku in wannan ya lalace a tada wancan an wannan ya tada wancan don Allah alaji ka taimaka ka kawo mana kwaya ɗaya ma wanda ma ya daɗe ya lalace da ma kawo mana shi a ajiye mana shi a nan inji inji da za a tayar a haskaka ko ina yanzu ga can in hizba ina haskowa da cocin su saboda duhu a wuraren sai dai su ta haska ana karatu suna haskaka tanga saboda yan ta'adda kada wani ya kece ruwa haske idansa da da wuta fa shikenan to amma wa zai gina mala'iku ne Allah zai turo muku su kawo muku injin da za ku yi karatu ku ne za ku yi to ɗayan biyu ko dai a samu waɗanda za su taimaka su kawo wannan abun ko maza ko mata taimakon muna neman su har gurin mata ma dan akwai mata ma malau gaskiya wasu mata ne akwai kuɗi amma ba ma ganin taimakon ku yana fitowa ba gaskiya ya kamata ku rinka motsi kuma ko kuma wani ya je ya nemo taimako wurin wani ya ce da Allah masallaci kaza masallacin juma'a masallacin idi masallaci na sunna irin wannan rayuwar masallacin na wannan wallahi tallahi nake ga muku aya ne lalle zaman masallacin nan da rayuwarsa yana da amfani da ka kuraya shi ka je ka tallata ka ce ana neman taimako inji muke nema babba 15 kva ko wane ne ko waye ko sama irin manyan injinan da muke zuba tuga tuga ba inji sosai na zamani ko ba ka bane a sayo mana injin a kawo mana a bar mu da sayan mai in Allah ya da na san da ni da ku za mu iya tara naira biyar biyar dai a sati sati wanda za mu riƙa haskawa idan baka da shi ka sa wani yayi ko ku yi wannan ko kuma insha Allah ta'ala za mu sa kan mu haraji kullun sati duk wanda zai zo kawo naira goma ko naira ashirin eh ku rinka ba da kuɗin litinin ba kuɗin laraba ba gaskiya sai mu sai injin da kanmu ya fi ai amma ka ga mutane ana ta kashe kuɗi a wurare a banza mana amfani mana da inda ya kamata a yi wa addinin Allah ai ya gata to kun dai annabi Isma'il suna gina wa Allah daki suna rabbana takabbal minna kuma ku yi wa addinin Allah hidima ku ce rabbana taqabbal minna to shine manzo Allah yake gaya wa nana Aisha wata ran alam tare anna qaumaki banaw al-ka'aba banaw al-ka'aba ba ki ganin mutane ke sun gina ɗakin kaba wa ta saruwa an kawa'id ibrahim sun taƙaita ba su gina shi kan kawa'id ibrahim ba foundation din da ibrahim ya gina shine na Aisha take cewa ya manzo Allah baraka ne da ginin ya dawo kan inda annabi Ibrahim ya gina ba sai annabi ya ce laula ibsanu qaumiki bil kufri da ba dan mutanen ki basu dade da musulunta ba da na dawo da ginin kan ginin annabi Ibrahim ne to amma mutanen ki basu dade da musulunta ba ina tabawa za a ce annabi ya zo da sabon abu shine annabi ya hakura to amma alhamdulillah Abdullahi bin Zubair kamar yadda riwaya ta zo ingantacciya Abdullahi ibn Zubair dan gidan Zubair bin al-Awwam kenan dan gidan Asma bin Abi Bakar yayin da ya ji wannan magana shi lokacin mulkin sa sai ya kokari ya rushe ɗakin Ka'aba din yace zan rushe ɗakin Ka'aba zan yi mata gini na musamman irin yadda Annabi Ibrahim ya gina saboda rashin gini ta kamar yadda Annabi Ibrahim ya gina fa aka fadda Hijru Ismail din nan wannan dan ɗaki na baya wannan gini wanda iya kafaɗa kaɗan na wanda ake kewaya zaga ana cincuru to ana sallah asalin wannan gurin a cikin ka'aba yake amma saboda ba hali ba a gama ginawa ba shine aka bar rabi da haka duk wanda ya zo dawafi sai ya shiga ta wannan hijar din dawafin su bai ba dan kamar a ce ka zagaye masallacin nan ne kawai sai ka shigo ta wannan kofar ka bata zanan ka zagaye shi baka zagaye ba ina fatan muna fahimta Abdullahi bin Zubair da ya zo sai ya rushe shi gaba ki daya ya ainihin wato a fara gini to amma ya dan samu matsala shi Abdullahi bin Zubair a wannan lokacin cewa aka yi ta masa cewa dan me yasa zai zo ya canja abin da Annabi bai canja ba dan me yasa zai zo ya abin nan to sai Allah ya kaddara a lokacin ɗakin Kaaba din ta yi gobara an ce ta yi gobara kamar yadda riwayar Muslim ta zo a zamanin Yazid bin Muawiya lokacin da mutanen Sham suka zo suka yaƙi Kaaba din akwai lokacin da mutanen ƙasar Sham suka kawo farmaki wa ɗakin Kaaba suka kone ta al'amura dai sun faru da dama wata ran insha Allah ta'ala a za mu zo mu karanta Abdullah bin Zubair ya ga wannan abin ya bari bai gyara ɗakin kaba ba sai da aka zo aikin hajji an cika sai ya ce ku duba abin da mutanen ƙasar Sham suka yi mana ga ɗakin Allah sun rushe shi ga ɗakin Allah sun kone shi yayin da mutane suka zo sai ce ya ku mutane ashiru alayya fil ka'aba ina so ku bani shawara dangane da matsalar ɗakin ka'aba din nan shine amirul mu'minin a wannan lokacin a nan dai shine gwamnan makka yace in rushe ta ne in sake gina ta ko kuwa dai in mata kwaskwarima in gyara ta abdullahi dan abbas yake cewa yace to ni dai ina da wani ra'ayi ina ganin kawai kai mata kwaskwarima ka gyara ta yanda take kamar yadda take ka bar wannan ɗaki kamar yadda ka zo ka tarar da shi kamar yadda mutane duk suka musulunta suka tarar da shi a kai kamar yadda aka turo manzon Allah shi ma ya zo ya batta ya tafi a haka sai Abdullahi bin Zubair shi kuma ya faɗi ra'ayin sai yake cewa law kana ahadukum ihtaraqa baytuhu ma radiya hatta yujaddidahu yace amma tsakani da Allah in ɗaya daga cikin ku ne gidansa ya ƙone zai bashi ai ina jin zai rushe shi ya sake gina ya sabon gini in gidanka ne da kake zaune za ka zo kai kai mai kwaskwari ma in kana da hali sabon gini za ka yi in ka ga mutum ya yi kwaskwari ma to ba da hali ne amma yana da iko fa gini sabo zai sake wannan shine ra'ayi Abdullahi ibn Zubair yace fa kaifa bi baiti rabbikum to amma yaya dangane da gidan ubangijin ɗakin Allah a ce ta yi gobara an rushe ta wai a zo a ce mu yi kwaskwari ma a'a inni mustakhiru rabbi talatan ni kam zan yi istikhara ga ubangiji na sau daga baya kuma in ne istikhara duk abin da ya bayyana gare ni kawai zan yi ne kwana uku suka wuce yana ta addu'a yana istikhara kawai ra'ayi ya yanke masa cewa ya rushe dakin kaban nan gabaki daya tunda akwai kudi a wannan lokacin ya sake ginawa mutane suka yi taimanta cewa dan me za ka yi kaza dan me za ka yi kaza kun ji ra'ayin Abdullahi bin Zubair ko saboda ina so ku rike wannan kisan dan wata ran za ku iya zuwa ku ji a tarihi wasu suna suka mutumin da ya je rushe ɗakin Ka'aba amma me ya dalilin da ya sa ya rushe ɗin gyara yake so yi kun fahimci wannan da kyau ko to wasu ma suna ganin cewa a taba mana Abrahama da yazo zai rushe ba gashi Allah ya gama da shi ba kai ma dan Zubair kana taba ƙaryar ka ta ƙari aka wuce ta bata to da haka zo za a rushe din kuma aka rasa wa zai fara hawa ya- ya doko bulo na farko saboda ana ganin cewa da ya haura wani aljani zai bako shi ai ana ganin Allah zai saukar da wani abu wata azaba daga sama wani malam ba sai shahada ba yace tunda amirul mu'minin ya bada izini ya ce a rusa kuma gyara zai yi bara hau ya hau kawai sai fara doko bulo sai ga ya buge sai ya faɗo ya daɗa ƙarawa sai ya faɗo ya ƙara sai ya faɗo sun suka ce a to Allah ya yarda kenan bari mu ci gaba suka rushe shi har sai da ya kai ƙasa ina fata na fahimta to a nan gurin Abdullah bin Zubair sai ya ɗauko irin wato kamar kwano ɗin nan ko kuma labule da ake yanzu za ku lura idan mutane suna yin gini ba suna sa kwano ba dan su yi gini kada a- kada a ginin ya taso kowa yana gani to shi ma sai kewaye ka'aba din da- da sutura ya mata sutura ya kewaye ta ya sa aka faro ginin tun daga farko aka gina ta yace ina gaya muku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dalilin da ya sa bai rushe ta ya gyara sai mai da ita kan gina annabi Ibrahim ba cewa yi wannan na Aisha laula idisanu a a kan mukti bil kufri da ba da mutane ke su- ba su da musulunta ba da na canja yace dukkan kunan shekarar kunan da musulunta kakannin kakannin wasu sun bar duniya duk tsofaffi ne a musulunci akwai wani shakkar cewa ba ku dade da musulunta ba sannan kuma su Qurayshawa mai hana su ge- su gyara ɗakin Kaaba su gina ta kamar yadda talauci yace muku yanzu akwai kuɗi da haka dai dukkan ilal din intafat illolin gaba ɗaya sun gushe ko da haka shi yasa ibnu zubair ya ainihin kama gini ka'in da na'in yace a ni ina da wadata ina da halin da zan gina wannan ɗaki dalla dalla in gyara shi kuma haka din an- eh, eh, wannan abdullahi bin zubair yayi yayi wa ɗakin ka'aba kofofi guda biyu sannan kuma ya gyara ya shigar da gurin da ba a shigar ba hijir ismail dan nan duk yayi ginin daidai a zamaninsa amma da hajjaj ibn yusuf ya zo ya kashe shi za mu zo mu karanta isar ya aka yi wata rana insha Allah ta'ala sai suka zo suka miye da ginin yanda yake kuma da haka aka yi ta fama dakin kaba na wannan ya gina wannan ya rushe wannan ya gina wannan ya rushe daga ƙarshe dai kawai aka ce dai kawai dai a batta yadda annabi ya batta shine aka batta yanzu din nan da yadda wuri Allah ya sa ya kun fahimta ko wa idh yarfa ibrahimul qawaid min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا نعم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا نعم إنك أنت التواب الرحيم نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
ربنا واجعلنا مسلمين لك يا أبنجي كسن يا مو مزمنتو مسلمين أي موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك يا الله كسن يا مزمنتو ما توحيدي masu yi maka da'a masu ikhlasi masu kankan da kai zuwa gare ka shine muslimai ne laka masu miƙa wuya zuwa gare ka wa min zurriyatina kuma ya Allah ba mu kaɗai ba har da zuriyar mu ai auladina ummatan a samu wasu jama'a shine umma ummatan ai jama'atan in an ce al'umma ana nufin atba'ul anbiya mabiyan mu mabiya mu mu annabawa su zamanto muslimatan laka ai khadi'atan laka masu kankan da kai ne zuwa gare ka ko ka ce musulmai ne laka ka sanya mu zamanto musulmi masu mika wuya dan wanda ya mika wuya ai ya musulunta wa min zurriyatina kan fa suna nufin zuriyar mu su annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi sallama su zamanto masu mika wuya zuwa gare ka wa arina manasikana ya Allah alimna wa arifna ka sanar da mu kuma ka koya mana manasikana wato bigirare na ibadanmu in an ce manasikana ai shara'i addinina wa alami hajjina wuraren addinin mu da kuma alamomin wurin da zamu yi wato aikin hajji wasu malaman suka ce wa arina manasikana ai mazabi ana ka nuna mana wuraren da zamu yi yanka na ibada to menene wa arina manasikana wuraren wato shari'ar mu ta aikin hajjin mu kenan abin da ake nufi ma'ana Allah ka nuna mana yadda zamu yi dawafi ka nuna mana yadda zamu yi sa'ayi ya Allah ka nuna mana inda zamu je arfa ka nuna mana yadda zamu dawo muzdalifa ka nuna mana inda zamu zauna zaman mina ka nuna mana inda zamu yi jifa ka nuna mana yadda zamu zo mu yanka ka nuna mana yadda zamu yi dawaful ifada ka nuna mana da yadda zamu yi aikin hajji cikakke shine ma'anar wa arina manasikana shi yasa ake cewa manasikul hajji ma'ana wuraren da ake yin ibada na aikin hajji annabi ibrahim ne yayi addu'a yace ya Allah ka nuna mu wuraren da zan zo na ibada mai aikin hajji tunda daman ne shine asalin aikin hajji wa tuba alaina ya Allah ka yafe mana ka yafe mana tajawaz anna innaka anta tawwabur rahim lalle ya Allah kai ne at-tawwab mai karban tuba ar-rahim mai jin kai da tausayi rabbana ya ubangiji mu wa ba'ath fihim ka tayar a cikinsu ai wato al'ummatul muslima min zuriyati ibrahim wa isma'il ya Allah ka tayar cikin al'umman nan musulmi karkashin zuriyar annabi ibrahim kuma karkashin zuriyar annabi isma'il rasulan minhum ka tayar da manzo daga cikinsu wannan fa duk addu'a ce da annabi ibrahim yake yi akan Allah ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasulan minhum ka turo rasulan ay mursalan minhum wani aikakke ba ni da Ismail kaɗai ba a'a a bayan mu ma a samu wasu zuriyoyin musulmi kuma su zamanto a wannan gari din su zamanto wato a aikakku ne daga Allah suna nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam arada bihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haka imamu shaukani ya faɗa a cikin tafsirinsa ya zo a hadisi ingantacce riwayar imam ahmad a riwayar al-irbad ibn sariya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni inda الله إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته لليني الله يرجع يربوتا يا قدرا تم أورين شي cewa ni dinnan annabi ne manzo aikace tun lokacin annabi Adam ma yana cikin tabo wasa ukhbirukum bi awwal amri zan ba ku labari da farkon al'amari na ana da'awatu Ibrahim ni ne addu'ar annabi Ibrahim addu'ar babana Ibrahim shine wannan rabbana wa ba'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كنا ina fata ana fahimta yace wa bisharati isa kuma ni ne bisharar wato annabi isa alaihi salatu wassalam yanda annabi isa ce wa rasulan ya ati min ba'd ismuhu ahmadu da rasulan manzo da zai zo bayana ismuhu sunansa ahmad dama sunan manzon Allah ahmad akan ce da shi ahmad akan ce da shi Mustafa anan ce akan ce da shi al-muqaffa akan ce da shi nabiyul rahma akan ce da shi nabiyul mal'aba akan ce da shi kuma abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rubu ya ummi kuma ni mafarkin mahaifiyata ne Allah ce ra'atina wa ba'atni yayin da ta gani yayin da ta haife ni wa qad kharaja minha nurun adaa'at laha minhu qutur ash-sham mahaifiyata ta ga wani haske ya fito ya haskaka dukkan wato manya-manyan gidaje da kuma kasar sham gabaki daya wani haske da ya fito ashe wannan kinaya ne cewa Allah zai ba ta wani da sunan sa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ka karanta rabbana wa basi wa sallallahu ku ya Allah ka tayar da wani manzo daga cikin su ma'ana cikin wannan zurriya din tamu yatlu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kaji aikin annabi ko karanta ayoyin Allah yi mutane bayani akan ayoyin Allah alamar malami na gari malami da yake koyi da manzan Allah zaka ga ya damu da alkur'ani kuma yana karantar da mutane alkur'ani amma ba wai malami yazo kullum sai dai ka koya mutane karama ba da tarihin wasu mutane da ba a matsin su ba a duniya ba tarihin annabi ba ba tarihin sahabbai ba ba tarihin tabi'ai ba ko kullum aikinsa sai dai ya rinka baka wuridai a alamar malami mai bin annabi shine za ga yana karanta ayoyin Allah kuma yana fassara su dan ne dan ana gane addini ne da alkur'ani ba mu da wani littafi da zai mana bayanin addinin mu in ba alqur'ani ba yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitab sannan kuma yana koya musu alkitab wato wannan dai alkitab din shine alqur'ani ko ayatika shine ayatul kitab din ayoyin alqur'ani wal hikma ibnu kasir yace was sunna yana musu alqur'ani kuma yana koya musu sunna kaji gaskiya malam a baka alqur'ani ka sha a hada maka da sunna ka sha yawa dai yan tagwaye ne dan juma ne da dan jummai tare suke ba yanda za a yi qur'ani ya tafi shi kadai ba sunna ba yanda za a yi sunna ta tafi ita kadai babu alqur'ani wanda ya rike alqur'ani kadai bai hada da sunna ba ya bata ha kuma wanda ya kama sunna kadai bai rike alqur'ani ba shi ma ya bata dole tare suke tafiya kuna fahimta ko yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab yana karantar da su alqur'ani wal hikma da sunna ko kuma da fahimta alqur'ani din ko kuma mawa'idul qur'an inji imam al-bagawi wa azzuka ke cikin alqur'ani wa ma fihi min al-ahkam da abin da ke cikin alqur'ani na hukunce hukunce ai al-ilmu wal amal ilimi da aiki suka ce wala yakunu ar-rajulu hakiman mutum bai zai zamanto mai hikima ba sai ya san waɗannan abubuwa guda biyu alkitabu wa sunna sai ya san alkitabu kuma sai ya san sunna wa yuzakihim kuma yana tsarkake su daga shirka ka tura wani annabi da zai tsarkake mutane daga shirka ma na yana cikin aikin annabawa kira zuwa ga gujewa shirka shirka ita ce rusau kada Allah da wani wajen bauta kana so Allah ya baka kana so wani ma ya baka kana roƙa gurin Allah kana roƙa gurin kabari in za ka faɗi kana kiran Allah kuma kana kiran sunan shehu ko wani ko wani kaga wannan kana haɗa Allah da wani kenan kana tsammani gurin Allah kuma kana tsammani gurin amru kana ganin in ka sake Allah wataƙila za ka shiga matsala kuma an ce ma in ka sake tuwa ne ma ba za ka samu albarka ba to wannan duk shirka annabawa suna tsarkake mutane daga shirka bautar gunki haɗa Allah da wani da zunubi wasu kuma suka ce wai zakihim ai yana karban zakka daga dukiyar su shine ma'anar wai zakkihim wasu kuma suka ce wai zakkihim yana musu shaida ranar tashi alkiyama ay yashhadu lahum yawm alqiyamati bil adalati idza shahidu lil anbiya'i bil bala zai musu shaida ranar tashi alkiyama cewa sun yi adalci yayin da su ma suka shaida cewa annabawan Allah sun isar da manzanci ma'ana wannan tazkiya kenan yana yaban su yana tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne al azizu gagara koyo gagara ba dau marin jayi mabuwayi tabaraka wa ta'ala ay al mani'u allati alladhi la tanaluhu al aidi wanda ya gagari kowa babu wani hannu da yake ta bashi wala yasilu ilayhi shay babu wani wanda yake isa gurin sa wasu ce al azizu ana nufin wato al muntakim kenan mai daukan fansa wallahu azizun zuntika lalle Allah shine mai daukan fansa mai ukuba kenan wasu kuma suka ce al-azizu ana nufin al-mani'u wanda yake mai tsaro wanda yake tsararre wasu kuma suka ce al-azizu ana nufin al-qawi innaka antal azizu al-hakimu ai innaka antal qawiyyu al-hakimu dan Allah ya wata ayar fa'azzazna bi salisin ai fa qawwayna bi salisin ai fa qawwaynahu bi salisin al-izza ta'ani bi ma'ana al-quwwa wasu kuma suka ce al'azizu ai al'azari marin jayi kenan dan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari dangane da kisar waɗannan mutane jama'ar annabi dauda da yake cewa wa azzani fil khitab ai wa ghalabani ka kalmar al'izza ta zamanto bi ma'ana al-ghalaba kenan wannan ne shine kaɗan daga cikin ma'anonin al'aziz duka wannan Allah ya ya da su fassara gaba ki da tabaraka wa ta'ala to a nan gurin idan kun lura da wannan aya din tana tattare da abubuwa kamar haka a nan annabi ibrahim ya yi addu'a ta musamman allah ya turo wani annabi wanda zai rinka karantar da mutane ayoyin allah amma bai bayyana sunan wane ne annabin ba amma sai ya zo cikin suratul jumu'a allah ya bayani wane ne annabin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kaga anan bai faɗi sunan wane ne annabi ya yake sifarsa ba to amma a can ya faɗi sifar annabin ga irin wato yanda yake kuma shine manzon Allah din dai sallallahu alaihi wa alihi wasallama qul ya ayyuha nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an annabi kuma ya faɗa ni ne manzon Allah zuwa gare ku ga baki ɗayan ku annabi bai- bai- bai- bai- bai ce manzon wasu ne ba ba na wasu ba ga baki ɗaya to saboda ƙurewar lokaci kuma ga isa tana da tsawo ina gani ya kamata mu dasa aya a nan gurin abin da muka faɗa ne daidai Allah madaukin sarki shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah madaukin sarki ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi